أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الفاتح خاتم على آله حق قدره ومقدار عظيم شؤون داهتني سيارتني لمن نهض لتفريج كرب المكربين ومن نهض سلوت شجوني في مديح محمد فزاح شجوني والسرور أتى عوض محمد خير الناس أكرم مهتدا وفرعا وبذلا وهو لله قد مهض أغثني أغثني منحمنا وداركا لأحوال عبد غير أهدك ما قبض أتترك عبدا لا يحب سواكم على سوء حال فولا يبتغض إول ففرج كروبي واطوي كل مهامهم لقرب مزار المصطفى حيث ما نهى عليك صلاة الله ثم سلامه وأد وصاد حبهم خير مفترض نعم ورانا شيخ الإسلام وسعارة الأنام على إبراهيم ياسر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعن نبي أمين وقدس سره ya ce mun cikin wannan baitocin shujunun da hatini sayyaratini liman da habba shujun jam'i ne na shajin kuma to jam'i ne na shajin ma'ana huznu bakin ciki damuwa jam'i shi ne wannan kenan bakan cikin da wa'ansu damoyoyi ne ko kuma shujun akwai kukan kurciya ana ce mai shujun saboda shi saututtuka kowane sauti yawanci akwai abin da yake kira zuwa gare shi akwai wani sauti wanda na musamman ka yi shi zai sa ma nishaɗi da annashuwa wani sauti in ka yi zai sa ma damuwa da bakin ciki wani in ka ji shi kuka maza kai wani in ka ji shi zai sa ma barci sai ya kawai kana jin lum-lum wani kuma ka ji kuzari zaka ji kamar ka sha wani wani abu wanda suke yake musu mukhadirat to shi sauti irin na kurciya wanda ke in kana jin shi kamar zai sama irin wani damuwa da wani ta yana ce mai shujun alayyatal waɗanda damu wa'ansu damuwoyi ne wa'ansu damuwoyi ne aka nakara su shi wace da hatin suka lullube ni suka same ni wa'annan damuwoyin da suka lullube ni suka same ni haka ni suka mini yace sayyar ni liman na habba sai suka tafiyar da ni suka kora ni zuwa ga wanda ya zabara ya tashi litafriji karbil mukrabina domin yaye bakin cikin ma'abuta bakin ciki wa manna hada da duka ma'abuta zalimci na wanda ya zalimci manna hada man zalama kin zalimcin wanda ya zalimcin da bakin cikin wa'anda aka yi ma abun bakin cikin shine ya zabura ya je ya yaye duka wannan bakan cikin shi bai ɗauko wane ne ba talautu shujuni fi madihi muhammadin na sance bakan ciki na fi madihi muhammadin a cikin yabo na annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam fa za shujuni sai bakan cikin na suka tafi wasu ruru a ta'iwat sai farin ciki ya zo iwat maimakon wancan bakan cikin da suka tafi. Wane ne wanda ya zabure ya yi bakan ciki na wanda suke cikin bakin ciki da wanda suke cikin zalimcin wani wanda ya zalimce su ya ce Muhammadu khairun nasi. Shi ne annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam wanda shi ne fiyayyen mutane. A karamu mahaci da wanda shi ne mafi girman asali wa fara'an da rassa ma wa badalan da kuma shi ne mafi girman baiwa wa wa lillahi qad mahab shi ko qad mahab wannan wannan kyautar wanda ke shine mafi girman kyautan ya tsantsanta ta ne lillahi domin Allah tabaraka wa ta'ala mana duka kyaututtukan daman komi nashi na Allah ne komi nashi dan Allah ne tabaraka wa ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine yace akramu mahatidan shi mafi girman asali da a asaloli duk mai wani asali ba wanda ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam asali a asali duka ana nufin ma'aifa kenan da kakanni har zuwa annabi adam babu wanda ya kai shi a asali wa faran haka nan kuma ba wanda ya kai shi a reshe ba wanda ya kai shi ba wanda ya kai girman rassan shi su ne ahlul baiti Allah ya albarkance mu da samu su amin agisini agisini ya munhaminna ya munhaminna ya mai suna munhaminna an ce munhaminna ana ne Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam a cikin littafin da suka gabata agisini agisini ka taimake ni ka ka agaje ni ka agaje ni wadarikan kuma ka kawo ka kawo riska ka riske ni li ahwali abdin qad ghaira ahadika to wadarikan kuma ka kawo doki ka riske ka kawo riska li ahwali abdin ga wasu halaye wasu irin halaye na wani bawa wanda ghaira ahadika ma kabab bai ma kabab bai bai riko ba da wani alƙawarinka an kawo ma gair ahadik can sannan aka ce ma kabab dan a yi nuna cewa duk wani alƙawari ma wanda naka wanda ba naka bane bai riko da shi ba a tatruku abdan la yuhibbu siwakum ala su'i halin ya ma'aikin Allah shin za ka bar bawa wanda yake baya kaunan waninku ka bar shi ala su'i halin a cikin wani munin hali fa huwa la yabtaghi la yabtaghi iwab shi wannan bawan da yake cikin irin wani halin wa baya baya neman wani maimako maimako naka ma'aiki sallallahu alaihi wasallam fa farrij kurubi ya ma'aiki Allah to dalilin haka wannan bawan da yi riko da kai kyakkyawar riko ya saki kowa ya kama ka yake kaunar ka ya bar kaunar kowa farrij kurubi ka yaye bakan ciki na watsuwi kulla mahami ka naɗe dukan wa'ansu dazuzzuka da ƙurbi mazarin domin ya samu kusancin maziyarta al-mustafa ta annabi sallallahu abin zaɓi haitu ma na hatu ko a yaushe ya zabara da ya tashi kawai shikenan maziyarta ma'aiki sallallahu alaihi ta zai mai kusa kuma Allah ya karba tare da cewa shi yana akasal shehu na akasal garbi ga can Madina tana shirkal Ausaf amma tun kamin ya zo duniya yana cikin alamomin da aka bada nashi musamman cikin kasidan nan ta shi Usman dan Fodiyo Allah ya kara mai yarda yace yana mai yawan ziyartar ma'aiki ne sallallahu alaihi wasallam to haka ya tabbata alaika salatu lahi summa salamuhu amincin Allah ya tabbata a gare ka kamar nan da ya roƙa a naɗe mai dazuzzuka domin a naɗe mai wani tsakani da ke akwai tsakanin gidan shi ko garin shi da kuma garin ma'aiki sallam da maziyarta inda ma'aiki yake sallallahu alaihi wasallam a zahirin rayuwa sai abin an karɓa sai ya ce kawai gashi ma ya zo alaika salatun lahi sun masalamu tsira Allah da aminci su tabbata a gare ka wa alin wa sabin hubbuhum khairu mutar su kuma irin wannan tsira da aminci su tabbata a bisa alaye da sahabbai wa'anda hubbuhum san su khairu muftarat shine tiyayyan abin farlantawa na'am صلاح شؤوني لست عنه بقانطي ووصل حبيب الله وهو مباسطي ويرضى حبيب الله عني تفضلا فما ضر سخب من ظلم وقاسط فإني محب أرتجي رفع دينه لغزو ولينقاد كل مرادق وأن النبي الهاشمي مساعدي فلم أك يوما أن أخاه بساخطي عليه صلاة الله ثم سلامه أنال أقاء لم يكن بالشرائط عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وأصحاب خيار الوسائط شوتي صلاح شؤوني gyaruwar lamurana lastu anhu bi kani ni ba mai yanke kauna bane ba daga barin shi ma'ana ban yanke kauna ba da lamurana su gyaru wa waslu habibillahi kuma shi ma bun yanke kauna ba da saduwa da masoyin Allah wa hawa mubasidi alhali ko yana mai saka mun huska wa yarda habibullahi ani kuma masoyin Allah ya yarda da ni tafaddulan dan tsaba farla ba wai dan cancanta ba fa ma barra sakhbun min zalumin wa qasidi in haka ta samu ai duwata to ma fa ma barra sakhbun wani hushi ko azaba ma min zalumin daga wani mai yawan zalimci wa kasidi da kuma wani azalimi maras adalci fa ma barra ya kasance bai cuta ba ko ba zai cutar ba matukar na samu yarda ta wajen masoyin Allah shine Annabi sallallahu alaihi wasallam fa inni muhibbun domin ni masoyi ne artaji rafa addini wanda nake kaunar in ɗaukaka addinin shi bi gazwin da yakin ma in yaki ya kama waliyan qadu kullu muradidi duk wani mai dan zaman dako ya zama shi ya zama mai mai kauya ne garin muradid shine masu zaman dako irin masu tsaron duwan su kafafe wanda suke zowa kasashen musulmi ko garuruwa na musulmi sai aka yi a jirge wansu a dakaru su tsare na saboda tsaron mutane da dukiyoyin mutane da lashe su wannan su ake cema shi na cema riba asali kenan wannan yana da farla mai yawa a cikin addinin musulunci ya zo a cikin hadisi ma riba tu yawmin wa laylatin khairun min siyami shahrin wa qiyami riba irin zaman wanda kunnan mutum a ce yana wannan ɗaya daga cikin kafafen wannan saboda Allah yin shi a can wurin yin ya kwan ya yi azumin wata da kuma mutum a ce cikin watan nan da kai kana azumi ko wanda ya zo kana rayar daren ne baki daya wannan farala ta irin riba kuma shi ma yana cikin abin da yake abin da yake ake daidaitawa da shi jiran sallah in kai in kai wata sallah ka tsaya a hawar sallah ta zo ta same ka a masallaci shi ma wannan na shi mai zalikum riba zalikum riba kamar da cikin wani hadisi ce wannan shi ma riba ne aiki ne dai mai yawan farala Allah datar da mu shi ce duk wani mai zaman dako mai irin wannan tsare kafafan na musulmi ya kasance liyan kadu mai ni kauya ne a gare ni ni ke jagorantar su wa annan nabiyal hashimiyya musa'idi kuma cewa annabi sallallahu alaihi wasallam mai bashi man dangi musa'idi shine mai taimako na falam aku yawman an abahu bi sahibi falam aku ban taba kasancewa ba yawman daidai da ɗaya rana a bi sahibin ni a ce mai rishin yarda ne an abahu daga baiwarsa sallallahu alaihi wasallam a shi ke taimako na kuma kyautar da yake mana kullum ina yarda da ita na yarda na yarda na yarda alaihi salatu Allah su masalamu tsira da amince Allah su tabbata a gare shi analu ata allam yakun bi shara'iri albarkacin wannan salatin in samu kyauta baiwa wadda lam yakun bata kasance ba bi shara'iri da wani shiyar daudi a ce a sai an yi kaza sai an yi kaza sannan a bani kawai haka nan a bani shi ba tare da wani sharadi ba alaihi salatu Allah su masalamu tsira da amince Allah su tabbata a gare shi wa alin da alaye wa ashabin sabai waɗanda suke khiyaril wasa'i sune fiyayyun fiyayyen tsanin nuka a warar ko saboda su albeti ya zo ga sun suka da sai dai kamar da aka sani a albeti ko safina suluhin man ta masaka bi hana jab au kama kala sallallahu alaihi wasallam yace alin gidana kamar jirgin annabi nuhu ne duk wanda ya riko da su ya tsira ko ko hadisin da ke cewa dai ni zan bar muku igiya guda biyu duk wanda ya riko da su ba zai halaka ba ko cikin hadisin shine ya ke shi alqurani da al-albaiti wa sahabin kuma da sahabbai su sahabban nan kamar da shi ma cikin wani sashin wani hadisi ko a cikin shi yana cewa sahabati kan ujumi da ayi qatalatum ihtalatum sahabbai na tamkar tarmamu ne duk wanda kuka riko da shi duk da kowanne kuka riko to kun shiryu kaga sun zama fiyayyen tsanuka a bar shi ma wannan ko ba mu san komai ba duka wannan alherin ya zo mana ta wurinsu duk abin da shahi ɗariƙoƙi na sufaye za ka samu albetikin nan su ne dai sharifai su ne mu'assasai shehunan ɗariƙu na waliyu ka gani shiyar wata ili kenan to kuma sahabbai duk wani addini baki ɗaya ma da ya zo mana alƙur'ani da kake karantawa ta sahabbai ya zo sannan ya zo ga tabi'i tabi'i tabi'i da har ya zo ga duka musulmi a yau alhamdulillah زأنت إلى خير العباد وما لفظ لساني سواه بل فؤادي ما لحظ فعش ما رحم ما دمت تدري محمدا فداري ثم المامون في داره حفظ تبصر فإن الأمر باد وظاهر فأفضل مبعوث هدى الناس أو وعظ عليه صلاة الله ثم سلامه كذا العلو والأصهر ملاذذ اللفظ شوشي زعنت إلى خير العباد لا تفزوا في ينباي وما لفظ لساني سواه kuma halishe na bai yi firici ba da waninsa bai faɗi wani annabi sallallahu alaihi wasallam bal fuadiya mala had bari ba ba ta harshe ba hatta da zuciya ta mala ta mala had ba ta ga wani annabi sallallahu alaihi wasallam sai wace fa ish marahan ma dumta tajri muhammadan ka rayu marahan kana mai tsananin farin ciki ma ma dumta tajri muhammadan matukar ka san wane ne muhammadu sallallahu alaihi wasallam ai Allah sanar da mu annabi sallallahu alaihi wasallam ba gaban za ba bijimin salatin nan cikin salatai wanda ake mai suna da kirari da jawharatul kamal fi madi sayyidin rijal karshen shi yana cewa salatan tu'arrifuna biha iya in an jero dukan gwalagwale na yabo sai a ce wannan salatin baki daya tu'arrifuna biha iya Allah ka sanar da mu albarkacin wannan salatin da shi sallallahu alaihi wasallam ba dare su malma mu ce wace saboda kamar wannan ta jaza'i ce me yasa aka ce ishmara don shi marahukin nan marahu yana ɗaukan lalle alfahari tsananin alfahari ke ɗaya ɗaya daga ma'ana shi na biyu shine alfahari da tamaka to duk da an abu ne wanda aka hana inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur Allah bai san duk wani mai tamaka da alfahari amma akwai alfaharin da yake halitta a kamar da zo cikin su sashen na shi almuhim wannan dai mu dauki cikin ma'ana ta ta ta ta biyu cewa ka rayu kana mai tsananin farin ciki matukar kana matukar ma dumta tadri muhammadu matukar ka san wane ne muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai ce fadari fadari su malmamuni fi dari duk wanda yake ya san sumal mamuni to sashen masu fasara suna cewa sumakin nan kamar daga ismi ne suna wanda yake ya san kenan aka dauki suna ce wanda ya san almamunu abin abin abincewa annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan hafiz an kiyaye shi fi dari a cikin zamanin shi baki da wannan ma ba ba ai nisa ba daga abin da yake shine maksudi saboda ba sanin sunan annabi sallallahu alaihi wasallam ba wa an suma daga cikin al'umma wanda ya san sunansu baya shiga wuta wannan sanin sanin na abu ne kawai saboda tsaba baiwa da zaɓi na ubangiji irin sunan wanda ya kawo yana cikin abin da abin da ake yake cikin rawa cikin littafin malama wanda ya kawo balgiran nan na barkis asibin barhaya sannan akwai abu yazid al-basbami shi ma wanda ya sunan shi ana cewa taifur bin isa shi ma wanda yana suna cikin wanda sunan da in mutum ya san su to ta bata taba nama jikin shi to ina ga shugaban bayi baki da shugaban waliye shugaban annaba shugaban manzanni sallallahu alaihi wasallam shi wani kasan sunan shi da kake tsammani sai ya ce to wannan shi mutum za a kiyaye shi a cikin zamanin shi baki da ba ma sai an je ba huta ce kawai ba za ka shiga ba a tun nan duk zaman nan ka baki ɗaya tun da ka san suna alaihi wasallam so za ka samu wannan kiyaye Allah ya datar da mu amma dai iya bincike na rashi za ka samu su makin nan suna cewa sautun sautun hasan sautul insani fil khair ake cewa sautul insani fil khair la fi shar akwai suna cewa ko sama ko ko ishtahara fituhu wa sumahu in mutum sunan shi ya shahara aka san shi ko ina da kuma murya shi ta ɗaukaka. To muryan ma wai wanda aka san wa'ansu maganganu na alheri nashi. To babu ko wanda aka san wa'ansu maganganu na alheri nashi wanda suka yaɗu suka haɗa duniya kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zai zai cewa fa afdalu mabusin zai zo cikin baiti mai zuwa fa afdalu mabusin hadin nasu awazu. Wanda duk wanda ya san maganan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to wannan fi daharihi hufis an kiyaye shi an kiyaye a cikin zamanin shi baki da wannan kuma shi sani wa man ilmu illa al-amalu bi shi ilimi ba ba komai ne ba sai aiki da shi kin duk wanda ya san a abinda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake wadi yayi kira zuwa gare shi to wallahi wannan kai ya tsira fi darihi kuma wallahi ba wai sai an ji lahira ba a cikin baki ɗayan zamanin shi saboda ni babu wani sharri face sai da ma'aikin sallam ya nuna mana shi ya nuna mana ga yadda za mu yi mu tsira daga wannan sharri kenan in ka san wannan murya ta ma'aikin sallam in ta zo gare ka in kai aiki da ita ka tsira da kan sharrika duniya wani ukhra Allah ya datar da mu wannan shine kenan shi dahari a cikin zamanin mutum baki daya zai ko ya zama ya wanzu yana abin kiyayewa shine ma ma ki sallallahu alaihi cewa ummati kulluhum fil jannati illa man aba qalu wa man aba ya rasulullahi qala man aba ni dakhala jannata wa man afani faqad aba ita al'umma ta baki daya yan aljanna ne sai wanda yake sabai suka ce ya ma'aikin Allah wane ne zai ki yace wanda ya bi ni zai shiga aljanna wanda ya saba mana kuma shine eh faqad aba shine wanda yake yake shiga aljanna gashi kawai an kawo ku aljanna ta ku ta ku ce baki da kawai kai ka kiya ka ja baya ka ce banda kai saboda ka ki bai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shine duk wanda ya san wannan murya ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda ta kai ne ya san ta ya bi to wannan an ki abin kiyaye yana cikin baki ɗayan zamun nan sa duka cikin baki ɗayan lokutan sa Allah ya datar da mu tabbasar ce ka daga idanu ka duba ka gani innal amra badin wa zahirun wannan lamarin wa badin a hili yake wa zahirin kuma bayyani ne fa afdalu mabu'uthin mafificin wanda yake abin aike wanda Allah ya aiko hadan nasa wanda ya shiryar da mutane a wa'az ko musu wazi shine annabi sallallahu alaihi wasallam da ka tsaya ka lura ka ga haka abin yake ba ma sai ka yi wani bincike ba to saboda haka alaihi salatu lahi summa salamu ya da amincin Allah su tabbata gare shi kazal alu hakan nan alaye wal asabu da sahabbai ma lafidun lafaz matukar wani mai lafazi zai yi lafazi matukar wani mai magana zai magana har abada kenan tunda har abada kullum an samu mai magana mai lafazi yana lafazi salatin ya ta lallinka ya ta lallinkuwa ya ta maimaituwa a samu a kisan salam da alaye da sahabbai matukar wannan zamani نعم إن خير الناس أرجوه شافعا لنفسي وللآلين إذ جئت خاشعا إلى كل خلق الله أوصلت نعمة وإني وهك المصطفى لست قانعا حقير ذليل مذنب خادم لكم محب شديد الحوز قد جاء خاضعا أجرني أجرني منح منا أهمطيا فلم ألق يوم الروع ما كنت صانعا عليك صلاة الله ثم سلامه صلاة بها أمسي لدينك راسعا عليك صلاة الله ثم سلامه أسود لديك المادهين المصاقعا عليه ما آل الكرام وصحبه صلاة وتسليم ومن كان تابعا يتي نعم haka yake inna khairal nasi san dai mafificin mutane arjuhu shafi'an wanda nake kaunar shi mai ceto a gare ni nafsi ga kaina walil ahlina ga ahlina kuma iz ji'tu khashi'an yayin da nazo ina mai kaskantar da kai ina mai nuna khushu'i kenan ila kulli khalqin lahi awsalta ni'matan dan mi bazan ƙaunaci ceton ma'aiki ba sallallahu alaihi wasallam ga kaina ga dukan ahalina ma alhali kuwa ka ka ausalta ni'matan ka sadar da ni'ima zuwa ga duk baki da halittar Allah wa inni wa haqqil mustafa yace ni ko ina rantsuwa da haƙƙin annabi al-mustafa abun zabi a wurin Allah lasu qani anni ba mai hita bane daga cikin wa'annan kulli khalqin lahin nan halittar baki da halittar Allah nan da duka annabi sallallahu alaihi wasallam ya lauce su da da ni'ima haqirun zalilun lalle ni mulakantacce nake zalilun kaskantacce muzunubun mai zunubi khadimun lakum mai hidima a gare ku muhibbun masoyi ne shadidul hubbi mai tsananin so arja a khadi'a wanda ya zo yana mai kaskantar da kai ajirni ajirni munhaminna ya munhaminna ya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine munhaminna a himtsaya shi ma sunan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam cikin wanda suka gabata wani suka ce munhamin na shine da ya mataya wani suka ce a munhamin na annabi muhammadu ake ni sallallahu alaihi wasallam kamar sunan dai muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi ko himdi ana nin hamil harami shine mai kare harami to dai ana niyan annabi sallallahu alaihi wasallam ne shehu ya hada sunayen baki ɗayan sunan wurin yace ajirni ka kare ni ka kare ni falama alaka yawmar rau'i ma kuntu sani'a kar in gamu da abin da na kasance ina aikatawa maras kyau yau ranar ranar tsoro shine ranar tashin kiyama alayka salatullahi alayka salatullahi summa salamuhu ya da aminta Allah tabbata a gare ka ya ma'aikin Allah salatan biha umsi dinika rafi'a salati ne albarkacinta in maraita ina mai ɗaukakawa ga addininka alaika salatullahi summa salamuhu tsira da amincin Allah su tabbata a gare ka asudu ladaika almadihina almasaqiya albarkacin wannan salatin in zamo ina jagorantar masu yabo masu balaga ƙwararru a iya magana da tsara magana ladaika a wurinka alaihi ma'al alil kirami wa sahbihi salatun wa taslimun wa man kana tabi'a salatun wa taslimun salati da aminci su tabbata alayya a gare shi ma gisa wasu ma alali tare da alaye alkirami masu girma wa sahabi da sahabbansa wa man kana tabi'a da dukan wanda ya kasance tabi'i ne mai biyayya ne mai biyarwa ne ga sahabban nan to aka ce tabi'i ma wanda suka zo sabaka wanda suka zo bayan sabai amma ka ce kowai tabi'an dukan ma mai biyayya gare su wanda ya zo man tabi abin bi isanin ila yawmiddin wannan kuma shine Hausa duk wanda ya biyo hanya goda bai nasu da alheri har zuwa tashin kiyama غنى النفس أمره ولا لا أسابق بمدهي من هو في السخاء مبالغ يفوك الأسارى يوصل الرحم كاسبا بما عدموا يعطي القرى ويبالغ أسير أتى ضيفا ببابك معدما فهل لك فيه وردك الدار سائغ أعينه أعينه يا معين فإنه فقير وقير وخيرك بالغ عليك صلاة الله ثم سلامه وآل وسعد حقهم منك دامغ نعم sai wace ginin nafsi a bugihi a wadata ta zuci ina neman wannan wala'ala usabiru da kuma sabiru cikakke na daga ni'imomi bi madihiya albarkar yabo na man huwa fi saha'i mubaligu na wanda shi mai kai gaya ne a cikin ba da kyauta sallallahu alaihi wasallam menene ayyukan kaɗan daga ayyukan ma kisa da sanin yace ya fukkul asara shine mai sakin yan kaman yaki ya sike su kyauta su tsayi yusilur rahma ko rahima yana sadar da zumunta kasiban lima adimu yana mai tsurutan mai tara dukiya ga wanda ya rasa dukiyar ba ka da komai kasa da ma gisar sama sai ka samu komai yudil tira yana ba da abincin baki wayu baligu kuma yana kai gaya cikin kyautatawa asirun ata daifan bi babika mudiman ya ma'aikin Allah wannan wani dan kame ne dan kaman yaki ne kai ka ce wa'insu abubuwa dai suka kamo shi ya zama kamar dan kaman yaki a ta daifan ya zo ya zo yana mai bakunta bi babika a kofar ka mudiman yana mara shi bai da komai ba hallaka fihi wirduka dara sa'ibun ko zai samu wirduka wird shine yana ma'ana manun da amma nan yana nin annasibu minal mai wani rabo na daga shayarwa ko zai samu wani rabo na daga shayarwa naka wirduka addara sa'ibu wanda matukar zamani shi mai daɗin haɗiya ne wannan rabon na shan ruwa ko zai samu wannan a wurinka ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah a inhu a inhu ka taimake shi ka taimake shi ya mu'inu ya mai taimako daman da taimako ga sanka fa innahu cewa shi faqirun ba faqirun mabakaci ne waqirun ko makaskanci ne wa hawa khairuka baligu shi ko alherinka mai kai gaya ne mai gama kowa da kowa ne alaika salatun lahi summa salamuhu tsira da aminta Allah su tabbata a gare ka wa alin da da alayi wa sahabin da sahabbai haqquhum minka dami wanda su haƙƙin su a wurinka a damigun mai rusawa ne mai halkarwa ga dukkan wanda bai kiyaye shi ba Allah ya taimake mu Allah ya kiyaye mu tallabiya ya taimake mu a bisa kiyaye haƙƙin su radiyallahu ta'ala anhum ajma'in to nan zamu sai alhamdulillah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين